أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاهدوا قوة سفر وتنبيه a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin karatun littafin hadisi na bulugul maram na wannan ahmad ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala mun shiga cikin babi na sifatis salah mun tsaya bisa kan hadisi na ɗari biyu da tamanin da takwas a yau ina tunanin za mu tashi kan na ɗari biyu da tamanin da tara ne gun wa'an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbir daga aisha yardan Allah ta tabbata a gare ta ta ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana buɗe sallah da kabbar wal qira'a bilhamdulillah rabbil alamin karatu kuma yana buɗe shi da alhamdulillah rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu kuma ya kasance idan yayi ruku'i lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu baya tada kanshi sama kuma baya done shi walakin bai na zalika sai dai tsakatsakiyar haka wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'ima kuma ya kasance idan ya dago daga ruku'i bayan sujada har sai ya daidaita a tsaye wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajada lam yasjud hatta yastawi jalisan kuma ya kasance idan ya dago kanshi daga sujada baya yin sujada sai ya daidaita a zaune wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn tahiyya kuma ya kasance a cikin duk kowace raka'a biyu yana karanta tahiyya wa kana yafrishu rijlahu al-yusra kuma ya kasance yana shanhuda kafar shi ta hagu wa yansibu al-yumna ya kafa ta dama wa kana yanha an uqubati shaytan kuma ya kasance yana hani game da tsugunnin shaytan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu zira'aihi iftirasha sab'i kuma yana hani game da mutum ya shimfiɗa hannayen shi irin shimfiɗawa ta dabbobi masu dagi wa kana yahtimu salata bit taslim kuma ya kasance yana cike sallah da sallama akhrajahu muslim muslim ya fitar da hadisin nan wala huwa illa kuma hadisin yana da illa wannan hadisi na Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude sallah da kabbar kenan ita ce kabbara harama sannan yana fara karatu da alhamdulillahi rabbil alamin mas'alar da ke cikin wannan hadisin anan shine babu ambatan bismillahir rahmanir rahim kuma babu ambatan a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ambatan bismillah a cikin karatun fatiha a bisa zance wanda yake inganci shine cewa ba a yin bismillah ko a sallar da ake bayyana karatu ko wadda ake sirranta karatu ba a ambata bismillah rashin ambata ta kuma baya nihin cewa kwata-kwata ba a yinta kenan a yi ta amma a sirrance ko sallar bayyanawa ko sallar sirrantawa ba za a karanta bismillahir rahmanir rahim ba sai dai wato a ɓoye don haka ta ce yana buɗe karatu ne da alhamdulillahi rabbil alamin kenan inda manzo Allah sallallahu yana karanta bismillah qarar aji da ba yayyuwa ta ce yana buɗe karatu da alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu wannan kuma ya gabata cewa manzo Allah ya kasance idan yayi ruku'i to yana daidaita kanshi da bayan shi baya tada kanshi sama kuma baya done shi ƙasa sai dai ya zama tsaka-tsakiya yanda zai daidaitu tare da bayan shi haka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya dago daga ruku'i ya wato baya tahiya sujada har sai ya daidaita tsayi na wannan daidaituwan na tsayuwa ya gabata mu ambata cewa yana cikin rukunai wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajada lam yasjud hatta yastawi jalisan daidaituwa da natsuwa a cikin ruku'i da sujada da bayan dagowa wannan dole ne cikin sallah wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn tahiyya kuma sallar shi ya kasance din raka'a biyu yana karanta tahiyya sannan yana shinhuda kafar shi na hagu ya kafa kafan shi na dama ya yayi hani game da tsugunnin shedan cikin sallah shi kuma tsugunnin shedan daga cikin fasarorin da aka yi mashi wanda suka fassara cewa shine mutum ya buɗe ƙawahuwan shi sai ya kakkafa su amma sai ya zauna da mazaunin shi ga ƙasa kenan tsakanin ƙawahuwan shi zai zauna da mazaunin shi waga kafai tana nan ya tada ta wannan ita ma tana nan ya tada ta kenan ya kakkafa su to wannan shine tsugunni na shedan akwai wanda suka ce yanda ake nihi da tsugunnin shedan shine ya tattara digadigan shi sai ya kafa ya kafa yatsun shi na kafa sai ya haɗe digadigan shi wuri guda sai ya zauna bisan su suka ce wannan shine tsugunnin shedan to shi kuma wannan wanda suka sifanta da cewa shine tsugunnin shedan irin wannan nan ya game ya game kawahuwan shi ya kafa yatsun kawahuwan shi sai ya zauna bisa digadigan shi da mazaunin shi to shi kuma wannan zaman an samu sahabbai suna yin shi sai abdullahi bin umar da sauransu don haka fassara shi da cewa shi ne tsugunnin shaidan wanda aka hana kaga zai zama ya ci karo da aikin da sahabbai suke yi cikin sallansu wa yanha an yaftari sharrajul zira'ai iftirasha sab'i ko manzon Allah yana hani game da mutum ya shinhuda hannuwan shi irin yanda dabbobi masu dagi irin su kare da su zaki da sauransu irin yanda suke yi kenan a wajen sujada ba a san mutum ya shan hudu hannuwan shi ya zamanto gaba hannun shi ta yi kwance a sai dai tahin hannuwan shi kadai za su zamanto sun taba ƙasa kenan amma gaba hannun shi ya zama ta tashi ba ta tabo ƙasa wa kana yaktimu salata bit taslim kuma ya kasance yana cike sallah da sallama kamar yadda yake bude sallah da kabbara to yana cike ta da sallama domin idan mutum bai yi sallama ba to bai gama sallah ba bai huta daga cikin sallan shi kamar yadda ba a shiga sallah sai da takbiratul ihram wanda shine abin da ta fara ambatawa na farko tace yana bude sallah da takbir kenan shine Allahu akbar da mutum zai faɗi wani lafazi daban a wajen kabbara harama wanda ba Allahu akbar ba to bai shiga cikin sallah ba kawar mutum ya ce Allahu kabirun ko Allahu azimun ko Allahu azam ko makamantansu ko ya kawo wani zikiri daban to har yanzu bai shiga cikin sallah ba ma to haka ma wajen hita daga cikin sallah sai ya yi sallama kaɗai ya huta akhrajahu muslim wa lahu illa wa an ibn umar annan nabi sallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah fa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i muttafaqun alayhi wannan hadisin daga ibn umar yadda Allah ta tabbata a gare shi lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana daga hannayen shi a wajejen kafadin shi kenan iya saitin kafadin shi lokacin da zai bude sallah bai za kabbara lil ruku'i haka ma idan yayi kabbara zai je ruku'i bai za rafa'a rasahu min ruku'i haka ma idan ya dago kan shi daga ruku'i yake muttafaqun alaihi wannan kamar yadda ya gabata mun ambata cewa dama wajajen daga hannuwa a cikin sallah wajaje hudu na wajaje hudu ne daga hannuwa sunnar manzon Allah ta tabbatar da mai sallah yana daga hannu tare da kabbara ina waje na farko shine wajen takbiratul ihram kabbara harama zai daga hannuwa waje na biyu shine wajen ruku'i in zai yi ruku'i zai daga hannuwan shi waje na uku shine wajen dagowa daga ruku'i zai daga hannuwa a ɗagowar shi daga ruku'i to waje na hudu shine bayan yayi raka'a biyu yayi zaman tahiya to idan ya miƙe zai yi kabbara ya daga hannuwan shi wa fi hadisi abi humaydin inda abi dawud yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihi ma man kibaihi thumma yukabbir yana daga hannayen shi har sai ya zo daidai da kahadin shi da su sannan yayi kabbara wali muslimin an malik ibn al-huwairith nahwa hadith ibn umar lakin qala hatta yuhadi bihi ma furu'a udunai sai dai shi ya ce hasi ya zo kusa ga hudojin kunnuwan shi da su kenan nahiyar malamai suna akan cewa mai sallah zai daga hannuwan shi iya wajejen kafaɗin shi wannan riwaya ta nuna wajejen kunnuwan shi to wasu sun ce zai game ya daga hannuwan su kai wajejen kunnuwan shi sai ya yi kabbara ko kuma wani lokaci ya daga su wajejen kunnuwan shi wani lokaci ya daga wajejen kafadin shi wani wa'il bin hujirin qala sallaitu ma'an nabi sallam fa wada yada hulimuna ala yadi hulisra ala sadrihi akhrajahu ibn khuzaimah daga wa'il ibn hujr idan Allah ta tabbata a gare shi wa'il yake cewa nayi sallah tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya dora hannun shi na dama akan hannun shi na hagu ala sadrihi akan kirjin shi akhrajahu ibnu khuzaima ibnu khuzaima ya fitar da shi wannan hadisin nawail ibnu hujr yana karantar da mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunnonin sallah shine dora hannu na dama akan hannu na hagu a bisa kirji kuma wannan shine fatawar jumhurin malamai hadda imamu malik rahimahullahu ta'ala a cikin littafin shi muwatta malik ya rawaito wannan hadisin na dora hannun dama akan hannun hagun akan kirshi sai dai shi imamu malik Allah yi mai rahama yana da wani kauli na biyu shine ra'ayin cewa za a saki hannuwa ba za a rike su ba a cikin sallah wannan kauli nashi na biyu shine abinda da yawa daga cikin malikawa suka yi ruku akan shi mabiyan shi almajiran shi malikawa da yawa sun yi riko da wannan magana nashi na na cewa za a saki hannuwa ne a lokacin tsayuwa wasu malamai sun ce imamu malik ya saki hannuwan shi lokacin tsayuwa cikin sallah saboda yana da wata matsala da ta saye haka to kaga idan imam malik yana da wata matsala ne saboda haka ya saki hannuwan shi sai zamanto yana da uzuri shi ko yana da uzuri tunda wato duk mutumin da yake da larura ko matsala musulunci yana sauƙaƙe mai ko da abu an haramta shi sai a halatta mai shi akan haka ko imam malika yana da uzuri ko baya da uzuri ko akwai dalili ko babu dalili to dalilai dai sun tabbatar da sunnar annabi a cikin sallah shine dora hannun dama akan hannun hagu kenan ba imam maliki bane za a sanyawa gaba dora tunanin da dalili ya yi ko ba dalili yana da matsala ya yi ko bai da matsala ko ma yaya ne ba shi ba ne abin kallo ba dai ya tabbata ba cewa manzan Allah haka yake yi to zance ya ƙare wannan shi ne sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imma imam malik bai da uzuri to yana kuskure ne in kuma yana da uzuri to kaga kai ta rage gare ka kai da ke bi shi kai baka da uzuri shi yana da uzuri don haka ala kulli hal wannan shine fatawan malumma na fiqh gaba ɗayansu cewa sallah ta annabi Muhammad sallam shine zaka dora hannun dama akan hannun hagun ka dora akan kirshi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya saki hannuwa wannan babu wani dalilin da ya nuna manzo Allah ya taba yin sallah a haka abu wani dalili ingantacce da ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai manzo Allah ba dukkanin annabawan Allah babu wani annabin da ya taba yin sallah ya saki hannuwan shi haka a sallar annabawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle mu annabawa amma mu umarni da ababe guda bakwai to daga cikin wannan ababen guda bakwai yace an umarce mu idan muna sallah mu dora hannun dama akan hannun hagu akan kirshi to haka kenan wannan riwaya ta nuna sunnar annabawa ce gaba ɗaya ba daidai bane wani mutum ya zo yana bin wani haka kawai shi ma ya dora sakin hannuwan shi saboda ya ga wani yana saki sannan idan muka dawo wannan matsalai na sakin hannu za mu ga in an yi akwai kuma saɓani na biyu shine in an ɗago daga ruku'i bayan an ɗago daga ruku'i sai wasu su saki hannuwansu a daidai lokaci suna nihin airewa da ta nuna wanzan Allah yana riƙe hannu ta nuna idan yana tsayuwa ne amma bayan ɗagowa daga ruku'i ba a samu wata riwaya ba wadda ta nuna cewa bayan dagowa daga ruku'i manzon Allah yana riƙe hannayen shi kamar yadda yake kamin ruku'i. Amma wannan sabanin fahimta ke da kwai tsakanin malam wasu suna ganin ai asali babu riwaya wadda ta zo ta ce in manzon Allah ya dago daga ruku'i kuma yana ci gaba da rike hannayen shi su kuma su malamai suna gana a riwaya ta nuna manzon Allah in dai a tsaye yake cikin sallah to yana rike hannun shi ya dora hannun dama akan hannun hagum akan kirshi wannan haka nan ne matukar dai yana halin tsayuwa babu bambanci tsakanin kahin ruku'i da bayan ruku'i su kuma wannan sai suka ce su ba su ga wani dalili ba wanda ya ce bayan ruku'i yana ci gaba da yin haka to tunda babu dalili kenan za a bari akan asali ai asali ba a dorawa sai da dalili to shi yasa ibnu usaymin Allah yi mai rahama a cikin littafin shi mai suna kitabul ilm sai ya ce wannan mas'alai tana cikin mas'alai da malamai suka yi sabani ya ce amma inda za a da son zuciya a yi tantancewa na ilimi to da abin da ke daidai wanda ke gaskiya shine wato ci gaba da ɗora hannun dama akan hannun hagu har bayan tasawa daga ruku ya ce domin cewa babu ba a samu hadisi ba ya ce shi hadisin da ya zo yana zancen haka manzon Allah yake a halin tsayuwa ya isa kenan in dai yana tsaye a sallan shi haka nan yake kasancewa amma cewa in ka ɗago daga ruku'i wannan babu wani dalili wannan neman magana da haka ya ce babu wata matsala da za a yi saɓani wadda za a ce babu gaskiya ciki ya ce a duk inda aka yi saɓani in dai za a tsaya a tantance a tantance a tankaɗe a bakace a hudda dissa da tsakkowa da gari ya ce to tabbas za a samu cewa waɗanda suke ci gaba da riƙe hannu a cikin kahin ruku'i da bayan ruku'i su ne suke akan gaskiya kuma su ne suke akan hujja waɗanda kuma suke saki lalabe ne suke yi Allahu alam وعن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن daga Ubada ɗan Samit ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce babu sallah ga wanda bai karanta ummul Qur'an ba muttafaqun alai wannan hadisin na Ubada ɗan Samit shi ma ya kawo wata mas'ala wadda malamai suka yi sabani a cikinta ita ce mas'alar karanta Fatiha ga wanda yake sallah kamar yadda ya gabata mun ambata cewa mazhabar hanafiya su suna ganin ba dole bane karanta fatiha cikin sallah dalilin su shine Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alquran karanta abin da ya sawwaka na alquran dan haka suna ganin ba dole sai fatiha ba ma tayassara aka ce abin da ya sawwaka kuma menene ikan karanta yayi in ka ja masa wannan hadisin na la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an za su ce maka fassaran shi shine la salata kamilata babu sallah cikakka kenan akwai sallah cika ne bata yi ba don haka wanda yayi sallah bai karanta fatiha ba ya dan samu nakasu ne amma sallan shi tayi a fatawar hanafiya su kuma suna da hadisi da suka ce manzon Allah ya ce kullu salatin la yuqra'u fiha bi fatil kitaba fa hiya khidajun fa hiya khidajun fa hiya khidajun ghairu tamam suka ce wannan hadisin ma ya karhaha abinda suka faɗi dan haka su sallah ta yi sai dai ba ta da cika ta irin wanda ya karanta Fatiha to su kuma jumhurin malamai mazhabar su shine duk mutumin da ya sallah ba tare da ya karanta Fatiha ba to sallah ba yanan mazhabar jumhur karanta Fatiha cikin sallah dole ne dole ne in mutum bai karanta ba kawai babu sallah to su da suke da wannan mazhabai da wannan ra'ayin su ma sai suka yi sabani kuma sai dukkan su sun je akan cewa karanta fatiha dole ne amma sun yi sabanin wane ne zai karanta fatiha daga cikin su akwai wanda ya ce da mamu da liman da mai sallah shi kadai da wanda yake bin liman kowa dole ne sai ya karanta fatiha duk wanda bai karanta fatiha ba bai da sallah daga cikin su kuma akwai wanda yace a da liman ne da mai sallah shi kadai take wajibi kan shi su mamu ba sai sun karanta ba daga cikin su kuma akwai wanda yace a a mamu za su karanta ta lokacin da ake sirrantawa amma lokacin da ake bayyana ba za su karanta ba za su saurari liman wato su ma sai suka yi sabani akan karatun fatihan shin ya shahi wane ne ya hau da mamu da wanda ke sallah shi da mamu da liman duka sai sun karanta sai suka yi fatawan cewa duka kowa sai ya karanta mamu da liman duka kowa sai ya karanta da ma wanda yake sallah shi kadai suka tsaye da abin kan liman kadai da wanda yake sallah shi kadai kaga su ma jamhuru da sun tabbatar da wajibi ne karanta ta amma sun yi sabani a wajen tabbatar da wajabcin in ka ɗauki mazhabar shafi'iyya sun ce dole ne karanta ta ga kowa mamu dole sai ya karanta liman dole sai ya karanta mai sallah shi kadai dole sai ya karanta amma kuma sai suka ce idan mutum ya karanta ta a raka'a ta farko kadai to shi kenan ya sauke wajibi yanzu sauran raka'o'in bata zama dole ba kanshi domin la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an suka ce ai wanda bai karanta ba kwata kwata cikin sallah ake ni amma in ya karanta ta raka'a ta farko to shi kenan sauran raka'o'in bai zama wajibi ba sai ya karanta ta a isa ya sauke mai wajibi yin ta raka'a na farko kadai don haka kenan da yawa daga cikin malamai suke fatawan cewa ko kana bayan liman to ka yi ƙoƙari ka karanta ta kuma masu wannan fatawai suna da fatawan cewa ba a son kana karatu liman na karatu in liman na karatu ba za ka yi karatu ba bai za ƙuri alƙur'anu fastami ulahu haka Allah ya ce wa an sito to in suka ja ma wannan aiki na in liman na karatu ka yi ya su ce a'a ba ka to ya in baka karanta fatiha ba su ce baka da sallah in liman na karatu ba za ka yi ba kuma in ka yarda ba karanta fatiha ba baka da sallah to ya ne za ka yi sai su ce maka ka nemi wuraren da liman yake dan yi shiru ka kokarta ka karanta ta kaga nan ba karamin aiki bane amma idan ka dauki mazhabar malikiya mazhabar malikiya ta sauƙaƙe aiki tace in liman yana karanta fatiha yana karatu to kai shiru saboda ayar Qur'ani nan karatun Fatiha bai zama wajibi kanka ba duk karatu ma ya sabka daga mamu inda liman na bayyanawa amma inda liman ke sirrantawa suka ce dole ne mamu ya karanta Fatiha shi ma kaga wannan mazhabar malikiya kenan eh wanda muke akan ta gon muttafaqun alaihi kuma ummul ummul qur'an ya gabata mun yi bayanin cewa Fatiha ce kuma mun ga dalilin da yasa ake ce mata ummul Qur'an ko ba ita ta hashi sauran surorin Qur'ani ba fa fi riwayatil libn hibban wa darqutni la tujzi salatu la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab salla ba ta zuwa wadda ba a karanta fatihatul kitab a cikin ta kenan ma'ana sallan nan ba ta yi ba fatihatul kitab kuma saboda da ita aka bude alqur'ani khattan a rubuce ko a wajen rubutawa ita ce farko shi yasa ake ce mata fatihatul kitab sannan kuma haka ma wajen sallah ita ake bude karatu da ita wa fi wa fi ukhra li ahmad wa abi daud a cikin wata riwaya ta daban fa ahmad da abi daud da tirmizi wa ibn hibban da ibn hibban la'allakum taqra'una khalfa imamikum ina tsammanin kuna yin karatu bayan limamin kulna na'am muka ce eh kala la tafa'alu yace kar ku ƙara aikatawa illa bi fatihatil kitab sai dai fatiha kadai fa innahu la salata liman lam yaqra biha lalle ne babu sallah ga wanda bai karanta ta ba wa an anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar kanu yaftatihuna salata bilhamdillahi rabbil alamin daga Anas yadda Allah ta tabbata a gare shi lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Abubakar da Umar sun kasance suna buɗe sallah da alhamdulillah rabbil alamin nan mas'alar basmala ce ni magana akan ta zada muslim la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim muslim ya ƙara yace ba su ambatan bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'atin wala fi akhirih ko harkon karatu ko ƙarshen karatu to kamar yadda ya gabata rashin ambatan nata kuma baya nuna cewa ba a karanta ta وفي رواية لأحمد والنسائي بن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم wannan riwaya ta Ahmad da Nasa'i da Ibn Khuzaimah kaga ta ƙara bayyana abin da ake nihi da ba su karanta ta ma'ana ba su bayyana ta gun eh ba su yin bismillah a bayyane sannan sai dai a sirranta ta wa fi ukhra li Ibn Khuzaimah kanu yusirruna a ta riwaya ta Ibn Khuzaimah sun kasance suna sirrantawa wa ala hadha yuhmalu nafi fi riwayati Muslim ibn hajar ya ce korewar da ta zo cikin riwayar musulmi akan wannan ma'anai ake ɗaukar ta kenan ana ɗaukar ma'anar korewa cewa ba su bayyanawa ba kwata-kwata ba ba su yin ta khilafan liman a Allah ya ce sabanin wanda ya ce riwayar tana da illa kenan ba ta da illa a wajen ibn hajar yana ganin babu wata illa kawai ba su yi ma'ana ba su bayyana wa an nu'aym al-mujmir qala sallaitu wara abi hurairah radiyallahu ta'ala an daga nu'aym al-mujmir yace nayi sallah bayan abu hurairah yaddan Allah ta tabbata a gare shi fa qara'a bismillahir rahmanir rahim sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim thumma qara'a bi ummil qur'an sannan ya karanta ummil qur'an hatta idza balaga walad dalin hasidi kai walad dalin qala amin sai ce amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama lil julus Allahu akbar duk lokacin da zai yi sujada ko zai tashi daga zama sai ya ce Allahu akbar sun bai kulu idza sallama sannan idan ya sallame sai ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantsa da wanda raina yake ga hannun shi inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle ni na fi ku kamanta sallah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rahun nasa'i ibn khuzaima wannan hadisin shi ma akwai mas'aloli cikin shi da yawa amma mas'ala muhimmiya shine mas'alar karanta bismillahir rahmanir rahim wanda Abu Huraira ya karanta karara ya bayyana aka ji to kaga ya gabata cewa abinda jumhurin malamai suke akai shine ba a bayyana bismillahir rahmanir rahim wannan riwaya kuma ta nuna abu huraira ya bayyana ko dai ya bayyana don karantarwa don ya nuna ana karanta ta ko kuma wata manuha daban amma abin da ke tabbataccen zance shine ba a bayyana bismillah rahman rahim to wannan riwaya ta abu huraira samar da ita ya bayyana yana nuna kenan radda wani ya bayyana kuma bai zama abin zargi ba ko wani babban mugun abu ko wani ya zo da wani sabon abu ba matsala bane ba sai dai jumhurin malamai suna akan cewa ba a bayyana bismillah ko a karatun bayyanawa ko na sirrantawa ita sirranta ta ake kenan to da an samu wani yayi zahin kai ya bayyana to kuma ba wata matsala ba ce wadda za a iya tada hankali akan ta ko ta bata sallah tunda wannan riwaya ta tabbatar da Abu Huraira ya bayyana wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tum al-fatiha faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa innaha ihda ayatiha idan ko karanta fatiha to ko karanta bismillahir rahmanir rahim lalle ita ɗaya ce daga cikin ayoyinta wa anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min qira'ati ummi alquran rafa'a sawtahu wa qala amin rawahu darqutni wa hasan wa hakim wa sahahu wannan kuma mas'ala ne na cewa amin yace manzo Allah ya kasance idan ya gama karanta ummul qur'an tace fatiha to yana daga muryan shi yace amin to cewa amin kinnan ita ma daga cikin sunnonin sallah na daga cikin sunnonin sallah idan mutum ya karanta fatiha ya kai karshe ya ce amin shi kuma aminin ma'anan shi Allahumma stajib ya Allah ka amsa saboda addu'o'i da mutum ya kammala karshen suratul fatiha ya yi roƙo kamar yadda hadisi ya ce mai sallah karshen fatiha yana roƙon Allah ne shi sa in ya ce ihdinas siratal mustaqim zuwa ƙarshe sai Allah ya ce hada li abdi wa li abdi ma sa'at wannan na bawa na ne kuma na babawa na abin da ya roka kaga kayi addu'o'i sai ka ce amin kenan ma'anan shi Allahumma stajib fasara amin mi ake nihi da amin a cikin at-tibyan na Imam Nawawi ya kawo ma'anoni guda bakwai wanda ya ce duka wasu sun ce kaza ake nihi wasu sun ce kaza ake nihi wasu sun ce kaza ake nihi da amin amma duka cikin bakon wanda ya ambata ma'anar da ta yi inganci shine fassarar ta da cewa Allahumma stajib ana nihin Allah ya amsa kenan shine amin ko kuma wata da ya kawo ya ce kazalika fal yakun daga cikin fasarorin da ya kawo kenan kamar haka ya kasance wali abida da tirmidhi min hadisi wa ibn hajar na hawa hukatan kwacin wannan alhamdulillah kan wannan hadisin zamu dakata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka alaikum assalam taw Allah sa na sai in mutum eh da shi ne na yi magana a kan shi ina gana ya sharhi kwarai a kan shi ko watakila ko kaɗan gangada lokaci cikin a kahin ya je sujada lokacin da yake tsayuwa ko ya dago daga ruku'i nace akwai sabani na fahimta ga malamai kan cewa in an dago daga ruku'i shi cewa in manzo Allah sallallahu yana tsaye cikin sallah rike hannu yake wannan babu kwankwanto wanda yake kwankwanto kawai sai dai mai bin son zuciya ko kuma mai ta'assubanci wanda yake ta'assubanci mai ta'assubanci shine goyen baya ido rihe to in kana goyen bayan wata mazhaba kamar malikiya ko wanda yake ba malike ne kaga na kawo zancen cewa imam malik yana da wani kauli na cewa amma kuma yana da riwaya shi ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu cewa hakan nan yana nan cikin muwatta malik to kenan ko dai ta'assubanci ne mutum yake da shi kaga wannan ba iya hana shi ya je kayan shi ko kuma son zuciya ne yake da ya je yi amma in dai karatu ne zai bi to ba a samun mutum ya saki hannuwan shi in dai da karatu ne za a aiki ba za ka samu mutum ya sake nan sai dai mutum ya aiki da gargajiya ko ta asubanci ko sansuciya to lokacin nan ne kadai zai samu damar sakin hannuwan shi cikin sallah to sannan magana na biyu na ce shi kuma bayan dagowa daga ruku'i shi kuma akwai sabanin fahimta wasu malamai sun ce hadisi ya nuna cewa manzon Allah yana rike hannun shi ko yana dora na dama akan na hagun idan yana tsayuwa suka ce amma ba su samu riwaya ba wadda ta nuna cewa bayan dagowa da ruku'i ma yana ci gaba da rikewa sai suka ce don haka bayan dagowa daga ruku'i su za su dora saki to sai su kuma su malamai suka ce a'a kasantuwar hadisi ya tabbata cewa idan manzon Allah yana tsaye a cikin sallah rike hannu yake to wannan kadai ya isa ya nuna ko bayan dagowa daga ruku'i ma ci gaba yake da rikewa don haka cewa dole sai an samu hadisi kiri-kiri wanda ya ce bayan ɗagowa daga ruku'i ma ci gabar da rikewa yake wannan kamar wato ƙin gaskiya ne da kuma ƙin aiki kuma na ce ibn usaimin allah ya mai rahama a cikin littafin shi kitabul ilm wannan littafin nashi ya kawo kamar matsayin misali ne ya kawo ba tattauna mas'ala yayi ba ya ce in ka ɗauki misalin mas'ala wadda za ka ga ana saɓani ya ce wannan saɓanin ba wani abu ba ne bai kai ba wani ya hushi da wani ko wani ya rena wani ko wani ya ga ya ce saɓani ne wanda babu matsala cikin shi sai ya ba da misali ya ce kamar wajen ɗagowa daga ruku'i za ga wasu sai su saki hannuwansu wasu kuma sai su riƙe wanda suka saki sun ce kaza wanda suka riƙe sun ce kaza ya ce wannan ba komi ba ne ya ce amma duk inda aka samu saɓani duniya to akwai inda daidai take ya ce shi ma wanga saɓanin inda za a tsayawa a yi tantancewa ta ilimi a ga menene daidai to za a gane abin da ke daidai shine ci gaba da rike hannu bayan ruku ba sakin hannuwa ba yace shine daidai yace inda za a yi aiki da karatu a tsaya a aje san zuciya a tantance to da wannan shine daidai da haka kenan kaga fatawa ibn usaymin bayan dagowa daga ruku'i ma za a ci gaba da rike hannu ne na'am na'am wajen sallar idi eh kowace kabbara mutum yana iya daga hannu an samu rewayi daga sahabbai cewa suna daga hannu a wajen kabbarori na sallar idi na bismillah alaikum salam sallah gaban madubi wajen madubi ne to wannan mas'ala ta madubi ke akwai ke na yana ganin na bayan shi ta madubin ku yana ganin kanshi ko kuma yana ganin na bayan shi to yanzu ta ga ɗakuna ne na zamani ke da kwai wani ɗakin haka nan ne yake sai dai kawai ya kiyaye kallon madubi amma ba ni iya cewa sallan shi bata yi ba ko ta samu matsala domin saboda masallatai da yawa ma za ka tarda akwai wannan maduban Allahu alam wa alaikum salam ya samu tahiya kaɗai ai wanda ya samu tahiya bai samu wannan ruku'in ba ko in tahiya kaɗai mutum ya samu kenan shi sallar bai same ta ba yanzu da mutum zai zo sallar isha'i ana tahiya za a sallame wa kawai sai samu tahiya yanzu kawai tashi za ya ci ko duka raka'o'in hudu ko kenan shi matsalan shi ta warware tun da sai ya karanto duka sai ya sake kenan babu matsala domin dama ana zancen wanda bai karanta fatiha ba ne kawai amma abin da dai ya kamata ka ce kawar mutum ya zo ya samu ruku'i ko ya zo ya tar da liman ya yi ruku'i to kaga wanda ya tar da liman ya ruku'i ala sai ya karanta fatiha sannan ya duka da ya zo shi ma bin liman zai kuma in ya bi liman dukkan malamai sun yarda wannan wannan ruku'in ya sami wannan raka'i ya sami ta ya sami wannan raka'i to in haka nan ne kenan kaga sabanin masu cewa dole dole sai an karanta fatiha nan tun daga nan an fara samun mahita ko tun daga nan domin dukkan sun yarda cewa wanda suka yi fatawan cewa dole sai ka karanta fatiha nan sun yarda cewa in mutum ya zo ya tar da liman ya yi ruku'i to da ya duka shi ma tare da liman shi nan ya same ta kuma bai karanta fatiha nan wa alaikum salam eh eh hannun ne za ka ɗago haka sai tun kafaɗu zo daidai da kafaɗu na ba su kama hannu eh to wanda suke sallah ba su kama hannu mun ga cewa mazhabar imam malik ce suke bi ko ba a cewa sallan mutum ba ta yi ba saboda wannan sai dai a ce dai tana da tawaya wanda ya rike hannu ta hicika don wanda ya kawo sunnoni cikin sallan shi sallan shi ta hicika akan wanda bai kawo sunnoni ba ciki domin shi rike hannun nan cikin sunnonin sallah ne yake don haka babu matsala sai in mutum ya yi niyyar ɓata masu sallah ne ya yi dogon tawili ya ce to ai a mazhabar malikiya in mutum ya bar sunnoni guda uku sallar shi ta ɓace gaba ɗaya haka suka ce da shi nan sai ka yi wannan dogon zangon ƙarshe ka ɓata masa sallah amma in ba haka ba asali dai wannan bai ɓata sallah insha Allah na'am sai ya ɗan karkace sai mutum ya karkace ma alƙibla da gangan yana sane babu sallar shi saboda fuskanta alƙibla sharaɗin ne daga cikin sharuɗin sallah in liman ne shi kenan daɗa an yi haɗuwar kekuna liman ya yi sallah bai fuskanci alƙibla ba ka kenan gaba ɗaya tare da mamun duka sallah ta samu tangarɗa da haka in dai an gano liman yana karkace ma alƙibla to kamata yi a faɗakar da liman in ba haka ba duka sai ya zama da sallan ko ba ta yi ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين